بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن جمعة wato shine yammacin bakwai ga watan jumadal ula hijira da shekarar 1446 daidai da takwas ga watan sha ɗaya na shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi mai lamba 20 insha Allah cikin jirage darussa da muke mustaki da arabiya daga wannan aji namu na fasdu shekul albani da usul daga makarantar dara hadisi salafiya da ke zariya a Najeriya makarantar malaminmu a Sheikh Albani zariya Allah ubangiji ya gafarta masa daga cikin littafin da muke karanta a wannan rukuni akwai at-turfa fi an-nahw walafar al-imam al-hafiz ibn abi hadi ibn abi ibn abdul hadi wanda ya rasu a shekara ta 700 da shekara 44 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya gafarta masa za mu tashi inda malam yake cewa babu malayin sarif babu da ke bayani akan abin da baya sarrafantuwa a cikin nahawun aka ce as-sarf da irin wannan ma'anar ba sarfu dan uwan nahawu ba sarfu a cikin nahawu shine kamar yadda ibnu malik ke cewa as-sarfu tanwinun ata mubayyana sarfu shine faduwar wasali da yake zuwa karara mubayyanan ma'anan bihi yakunu lismu amkana wanda idan ya riski suna yake sanya sunan ya zama almutamakkin amkan suna wanda ya zauna da kafafun shi dafa'an a cikin gidan sunanci shine amkana kai mun yi abaya almutamakkin amkan almutamakkin da ghairu mutamakkin idan suna ya rasa wannan abu sai a ci mishi malayan sarif in ya rasa tanwini Uh, sannan wani kuma yana iya rasa tanwini ga baki ɗaya uh, da kuma canzawa wasani wato ba a iya mushi kasara ba a iya mushi fataha ba a iya mushi nasaba amin nasaba da jarra ba a iya musu shi sai dai a kaddara shi ne zai mana magana a kansu ya tattara su wuri guda kala daban-daban ya ce wa huwa ahada ashara nau'an ahada ashara guda goma sha ɗaya ne kala daban-daban cikin kalolin kalmomi sunaye waɗanda suke zama da wannan matsala mun ji a baya dama abin da ke jawo haka shine wata naƙasa da suke samu a cikin ismiyarsu kamar naƙasa wadda ta sa su yi kama da fi'ili ko naƙasa a cikin adadin harafi ko makamancin haka mun sha ambaton wannan ba sai an koma kansa khamsatun la tansarifu ma'rifatan wala nakiratan akwai guda biyar waɗanda ko sun zo da alif da lam ko ba su da alif da lam to ba sa jujjuyawa shine wato latan sarifu ma'arifatan sawa'un tana da alif da lam wala nakiratan ko kuma ba ta da alif da lam wahiya na farkon su shine af'alu sifata sifatan lafazin af'alu idan ya zo a matsayin siffa to ko a ce kaman ahmaru kaga ahmaru siffa ce ta kala to ko ya zo an ce al-ahmaru ko an ce ahmaru ba za a yi mai tasrihi ba ba za a ce ahmarun ba ba kuma za a ce a yi mushi tasrifi ko ta wani shakali ba af'alu sifatan wa fu'ulanu da kuma lafazin fu'ulanu ko wazanin fu'ulanu wanda mu'annithuhu fu'ula wanda mu'annath dinsa fu'ula ne nahu kaman mene kaman atshanu atshanu kaga mu'annath din shi atsha utsha afwan haka jaw'a jaw'an wancan fa'alanu ne na ce fa'ulanu ko fa'alanu a tsashanu fataha ne haka nan ka ɗauki irin shaba'anu shuba'a ta mace kenan ta ƙoshi haka jau'anu za a ce ju'a in ka ce jau'a ya zama jam'i kenan shi ne na biyu sai na ukunsu shi ne almu'annas bil alif mamdudatan au maqsuratan suna wanda yake na mata mu'annas wanda aka matantar da shi bil alif ta hanyar ƙara masa alif mamduda ana iya ƙara mashi alif ya zama a bayanta akwai alhamza shine alif mamduda kaman sahara'u bayda'u asma'u kaga an ƙara alif kuma a bayan shi akwai madda shi yake cewa alif mamduda aw maqsura ko kuma ya zama an ƙara mashi alif amma wadda take maqsura babu babu madda a bayanta kaman bushra kaman sughura kaman a a ire-iren su to duk waɗannan idan suka zo kaman da misali da hamra'u shine ka ga bil alif al mamduda kenan sai ka kara da wancan sahara'u da muka ambata da bayda bil alif alif al kaman bushra da yusra da ire-iren su sai na hudun su ko shine as-sifatul ma'dula akwai abin da ake cewa as-sifal ma'dula wato wadda aka yi uduli shi ne a karkace daga asalin lafazi sananne lafazi ne na adadi sai a hawwala shi sai ya ba da sifa shi ne kamar uhad da masna da sula da ruba da kuma sabuwa ushar suna ke ce man kasance a sifatul ma'adula wato siffa wadda aka cire kalmar daga adadi aka juya ta ta ba da siffa kamar yadda Allah ya ce masna wa sulasa wa ruba fanki ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba haka haka ja'il mala'ikati rusulan uli ajnatin masna wa sulasa wa ruba da ire-iren su waɗannan da ana ci musu sifa ma'adula kaga gashi ce ma masna wa sulas wa ukhar haka kaman fa'idatun min ayyamin ukhar fa'idatun min ayyamin ukhar haka wa ukharu mutashabihat dole ba ka taba ba za a ba za a ci mishi ukharun ko a ko makamancin shi dole a bar shi haka ukharu da ukhara in an zo a dinka takadiri wajen li'irabin sa su ake cewa asifatu al-ma'dula eh sai yake cewa nabiyar والجمع الذي بعد الألف حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن حكم الجمع wanda yake mai alif a tsakankaninsa sannan bayan alif ɗin akwai harafi guda biyu ko guda uku sannan na tsakiyansu mai ɗauri wannan shine ake ce masigatu muntahal jumu' shine jam'i wanda ba'ada alifihi harfani fa akthar masajid aka manazil aka maqabir da ira'in sai ake ce mishi sigatu muntahal jumu to ai samu mai harafi biyu shine sigatu muntahal jumu il ula kiyar kamar masajid da maqadir da masalih idan kuma suka zama uku to ya iya zama ukun ko dai akwai mai alhamza a ciki ko kuma akwai mai harfin madda ya'u to mai alhamza shine sigatu mutahaljimu athaniya sannan kuma mai ya'un wanda za galibi harfi uku ne shine sigatu mutahaljimu athalisa kaman masabih da araqil da aqawil da ire-irensu wanda akwai ya'un harafin madda mun gane shi yake ce ma as-salisa to shine yake mana magana a nan cewa idan aka samu irin shi shi ma baya daukan tasrifi akwai kuma wanda yake da alhamza kaman ajaib alhamza akan nabira ajaib to shi kuma shine sigatu muntahal jumu'i as-thaniya dama kala uku ne sigatu muntahal jumu'a al-ula as-thaniya as-salisa dabidin su shine idan bayan alifun jam'in akwai harafi guda biyu a bayansa to waɗannan su ne biyar ɗin farko da ya ce la tansarif ma'arifatan wala na kira sai kuma وستة لا تنصرف معرفة وتنصرف نكرة akwai kuma guda shida waɗanda su kuma ba sa tasarrufi in suna ma'arifa amma suna iya tasarrufi idan sun zama na kira alismul ladhi ala waznil fi'li nahwu akwai wato suna wanda yake zuwa ala waznil fi'l ahmadu da ahmadu da yazidu da ahsanu da yamutu larba suna sa bayansu wannan sunan idan aka sa mutum wannan sunan a haka yadda yake layin sarif in ya zama ma'arifa an san sunan wane ne amma idan ya zama gairu ma'arifa ya zama na kira ta ba san sunan wane ba ne to zai iya tasirifi haka kaman sunayen mata alamin mata shi ma irin wannan ka'ida ce idan ma'arifa ne layi ba tasirifi amma idan ya zama na kira ana iya masa tasarifi kamar kar magana suke cewa ma kullu aishatin kaga ta bi aishata ma kullu aishatin bi aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ba kowace aisha ce ta zama irin aisha mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan aisha na farko sai aka mishi tanwini saboda ba a nufin wata aisha ta musamman duk wanda aka samu ta suna aisha ta shiga ciki to ya zama na kira ma kullu aishatin bi aishata kaga shi na bintin da ma'arifa ne sai ba zai dauki ba zai dauki abin nan ba ba zai dauki tanwini ba to haka nan ma in ka ce misali ma kullu ahmadin bi ahmada ibn fulani misali ko bi ahmadan nabi sallallahu alaihi wasallam ko bi ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihi in ka dauki wannan misali a matsayin kamar siga haka yazidu ma kullu yazidin bi yazid ibn muawiya to idan ya zama haka yana iya daukan tanwini kaga shi sai Allah yace a a idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha bi ahsana minha amma a a can da aka zo zaka ce fi ahsani taqwimin saboda an mushi idafa fi a hasani takwimin sai aka mai wasalin da yake ɗauka na ƙasa ake tasirifin shi saboda a hasani takwim amni duk halittar da Allah ya waɗan adam kowace sunanta a hasani takwim kaga zaka munakkar ne amma wajen fahayyu bi a hasana min ha ai an san tahiyar da ake nufi lil ahad ko to sai aka yi mata na kira haka da ce wal ma'adulu da kuma alismu allazi ala waznil fi'li al ma'adulu an wazni suna wanda yake kan wazanin fi'ili amma wanda aka karkatar da shi daga wazaninsa kamar mene kamar Umar asali daga umira wanda aka daɗar da shi ya daɗe a rayuwa daga daga daga daga daɗewa a rayuwa fili ne asali mabniyun lil majhul to sai laraba suka juya shi zuwa umaru to shine ala wazn fil amma al ma'dul anhu to shi ma ba a mishi ta'arifi idan kana ma'rifatan ka iya cewa ma kullu umarin bi umar ibn al-khattab wal muannas lafzan sai kuma sunaye muannas lafzan a larabawa sun yi iyayen su su rabe sunaye ta hanyar jinsi mazaje daban mata daban amma akwai overlapping akwai wanda suka karkace akwai lafzan sunayen maza waɗanda suke da siga irin ta sunan mata kamar yadda akwai sunayen mata waɗanda suke da siga irin ta sunan maza al'asul shine sunan maza ya zama khalin min ta'in marbutatin aw alifin maqsuratin aw alifin mamduda ko amma ana samun irin su to daga ciki wanda ya zo da lafazi da yake da ta'un marbuta ko wancan sai a ce mu'annas lafzan muzakkar ma'ana in an za a mu'amalance shi mu'amalan muzakkar ne wajen damirin sa da sauransu misali yanzu wannan talhatu ba za ka ce qalat talhatu ba sai dai qala ko ba za ka mu'amalance shi mu'amalan mu'annas ba haka mu'awiyatu haka qatadatu haka khalifatu haka qutaybatu haka hamzatu waɗannan sun ƙare da ta'u amma da haka mazaje ne kamar yadda zaka samu suna irin su Zainab da Maryam da Da'ad da Su'ad duk sun kare babu ɗaya daga cikin wadannan abubuwa amma kuma duka sunan mata ne saboda an zo su ma za a mu'amalance su mu'amalan mata za a ce qalat Maryam ba za a ce qala saboda babu abin nan a tare da shi ba to suna wanda yake irin wannan talhatu da qatadatu da qutaybatu da har malatu da ire-irensu duka ba a musu tanwini idan suna matsayin wato mene suna matsayin ma'arifa amma ana iya musu tanwini idan sun zama abin nan sun zama na kira au ma'ana shine akwai mu'annas lafzan da kuma mu'annas ma'anan akwai wanda yake lafzun hu lafzul muzakkar wa ma'anahu ma'anal mu'annas shine akasin wancan kenan wancan lafzuhu lafzul mu'annas wa ma'anahu ma'anal muzakkar to kishiyarsa shine kaman su'ad haka ake karanta shi su'ad banat su'adu fa qalbi yawmu matbul namiji ne sa'ad ne sa'ad ba a cewa sa'adu wannan da Hausa ne sai dai su'ad ko sa'ad a ko kuma irin zainab aga Zainab bashi da alif da lam Zainab bashi da afo bashi da ta'un marbuta bashi da abin nan alif mamduda ko kuma Maryam duk waɗannan su ma haka za a mu'amalance su wal ajami da kuma suna wanda yake ba balarabe bane aka bincika suna aka tabbatar da na wani yare ne daban amma larabawa suna amfani da shi yazo cikin su to shi ma mamnu'un ne min sarf ka Ibrahim kaman Ibrahim Ishaq Isra'il Sulaiman waɗannan Yaqub waɗannan sunaye ne wanda suke ba larabci ba min wara'in Ishaqa kaga mudafu ilayhi ne amma ba ce Ishaqi ba min wara'in Ishaqa Yaqub ba a musu tasrifi sunaye wanda suke ba ajamawa ne ajamawa ne to ka sa kuma duk wani suna da ka sani wanda ba larabci ba sunan mu takari da sauran waɗanda ba larabawa ba sunayen mu na na yau da kullum kai hatta ma wasu sunayen larabawa wanda muka ara muka mai da su Hausa ko Yarbanci ko Nufanci ko Fillanci sun zama ajamawa ba za ka sarrafa su ba sai dai kakala kawai na ustazai amma a ka'ida ba za ka sarrafa su misali yanzu ne a cikin sunana akwai abubakar haka abubakar asali suna ne balarabe ko amma ya zama ba a jini ba yadda za a yi kamishi nasaba ko jarra ka ce ya ci kira cikin asma'ul khamsa ko asma'ul sita sai dai kakale in kai kakale ko to shikenan ka je ka ta kakalanka amma dai yana nan tunda suna a matsayin bahaushe yake to haka duk sunayen da aka riga aka yi tabanni ɗinsu a misali yanzu an mai da mutum sunan shi Amadu Amadu to kamar mushi sunan shi da yake Amadu shi kanka ce dan zaka wata larabci zaka dinga mai da Iraki aga ai Amadu ma daga jin siga kai ma ka san mun mai sarfi marartu ya wuce ma mun mai sarfi ba wannan ujuma ce zallata ra'aitu Amadu ko kawai marartu bi Amadu shikenan kawai za a gane wama fi akhirihi alifun wa nunun mazidatani ko kuma sunaye wanda suke okay wancan baya ga sunan mutane to haka kuma sunayen garuruwa da anguwanni da duk sauran da suke sunaye ne a jamawa wama fi akhirihi alifun wa nunun da kuma sunan da a ƙarshen sa akwai alif da nun mazidatan wanda aka ƙara ka Usman kaman Usman kaman ma Sulaiman haka shi ma mazid ne kaman innahu min Sulaimana kaga ba ce min sulaimani ba saboda abin nan ne haka abin nan irin sakran shi ma an ƙara mashi alif da nun ne za'ida ce da atshan da makamantansu sai kuma murakkab wal murakkabu na ƙarshen su shine al murakkab abin da ke tarkibi shine abinda nasara ke ce ma compound noun suna mai kalma biyu kalmomi ne guda biyu aka haɗe su suka zama ɗaya kamar yadda kake cewa sabon gari birnin kabi sabon birni tudun wada wannan duka murakkabu kamar da kake cewa rio de janeiro sao paulo da ire-iren wannan sunayen to a larabci akwai su kamar ba'alabak kamar hadramaut kamar ma'adi karib da ire suke ci mashi al-murakkab tarkiban mazajiyan tarkibi ne dama yana iya zama ko dai ya zama idafi kaman abdullahi kaman baitullahi da makamantansu ko kuma ya zama masji wato kaman wannan kama a ce wani tarkibi ne na gambiza shine masji din ai an gwama su ne kawai haka na. to idan aka gwama sunaye haka sun zama wato mabni su ma layan sari da ka za a ce hadara maut da kuma ma'adi karib ma'adi karib sunan mutum ne haka ba'al bak bai ambaci maktumin biwaihi ba maktumin biwaihi shi ma layin sarif kaman siba waihi kaman nafta waihi kaman hamara waihi kaman hada waihi dan ka gana ba ka iya sa ma danka suna kace sunan shi gamba waihi misali saboda tsabar san na hauko shi sunan shi gamba waihi ko jatau waihi ya halasta kasar masu jarabar kallon indiya su ne suke sama 'yan suna gaji an samu ta suna khan ko wani abu haka a ƙarshe eh shamaran ko yau ko kaji an ce mutum sunan shi hassan khan kuma sunan indiya ne wataƙila irin yadda mu muke yawan sama ya suna muhammad ne muhammad awwal muhammad sani muhammad salis muhammad gambo za ka iya ganin gida yara sun fi dozin kowa sunan shi muhammadu da wani laƙabi to su ma baka ji indiyawa su ma musulmi suna saka wannan khan khan din ni ban taba yin bincike in san me ma'anar shi ba amma na san mutane saboda jaraba san indiya sai ko mutum ya sa wadanshi suna da wannan suna to ba a ce wai haramun bane shi suna ko mutane su gane linzami ne kawai abinda aka hana kawai mummunar ma'ana ko mummunan lafazi ko mummunan tarihi wannan ukun in dai ka guje musu kawai shikenan bai da wani lafazi mummuna wanda za a ji babu daɗi a baki ana ana faɗa da ƙyar to lafazi mummuna ke wanda ya sukul azar ko ma'ana mummuna wanda ya shafi kafirci ko fasikanci ko rashin mutunci ko kuma tarihi wato asalin shi wani suna ne mara kyau yanzu in shige mutum ya sa wani suna Abu Jahal ko Fir'auna ko Karuna ko Hamana kaga suna da tarihi ne mummuna shi ba za ka saka ba ko kace sunan ɗanka kawai kalbi kaga wannan ma'ana ce da lafazi mummuna da an ji abinda za a shi ne wani abu mummuna to inda ka tsallake wannan bayan da aka ce dole sai da larabci ko dole sai da turanci ko dole sai duk abin da ka ga dama kana iya kasawa ɗanka amma dai ka kintaci suna mai albarka mai kyau mafi kyau kuma shine abdullahi da abdurrahman mafi mafi gasgatuwa akan su shine annabi ya ce haris wa hummam ko haka hadisi ba cikin sayin muslim to amma mutane ne sun kai wani zamanin da take ji sunayen ƴaƴa mala inda ka san irin sabon Kaduna wanda ba a san ma'anarsu ba an ce da a sabon Kaduna za a samu yara suna wai yadda ake faɗa fa almara za a ɗauki wani abu ne a yi wurgi da shi cokali ko ko wuka ni ban taɓa karantawa ilmance ba amma dai ana musu wannan sharrin da su da angels duk ƙaran da ya kawai shi ne sunan shi sai ka ce yan china sai ga sunan mutum walak misali ko wa kamar wani haushin kare to kaga wannan zai wuya ya tabbata a ilmanci amma dai suna sa sunaye wanda suke gariba ne jiddan gariba min nau'iha Allah ya kyauta gurin ba wannan haka ko nawun ya dan fara zurfi ne ko eh da wani zurfi ba wannan nawun duka elementary ne wallahi na to mu tsallaka al'adab tarihul adab al-arabi zamu tashi inda yake cewa tarajimu ba'd al-khutaba'i fil asr al-jahili daga littafin mana fusulun fi tarih al-adab al-arab wato tarihi a takaice na wasu mashahuran masu iya magana a zamanin jahiliya na ɗayansu shine hashim ibnu abdul manaf huwa amru ibnu abdul manaf asalin sunan shi amru amma ana mashi lakabi da hashim ibnu abdul manaf ibnu qusay ibn kilab kaka ne walidu abdul muttalib jaddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine mahaifin abdul muttalib wanda abdul muttalib shi kuma kaka yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saraka in ka dauko na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Amr ibn Abdul Manaf shine kakan wato baban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ko kaka na biyu wa kana sayyidan fi qaumihi ya kasance jagora ne cikin mutanansa cikin Banu Hashim har ma ana danganta su zuwa gare shi wa kana kariman mutum ne mai halin kirki ya tawalla muhimmata it'amil hajij a cikin danginsu aikin da yake kula da shi shine kamar kace wani darakta ne mai kula da ciyar da alhazai in sun zo aikin haji waluqiba bil hashim lianna qaumahu usibu bi maja'atin ana ce mishi alhashim ma'ana alhashim shine kamar a ce beka mai gasa mai gasa waina ko burodi ko gurasa to an taba yin wata maja'a yunwa yaggusau fabazala malahu wa tijaratuhu sai ya ciyar da dukiyarsa da kayan kasuwanci shi gaba daya wa hashamal khubza wath-tharida ya dosa wato gasa gurasa wath-tharid ath-tharid shine miyan nama lil-ja'i'in ga masu jin yunwa wa tsamal hajija al-muhtajin ya ciyar da alhazai da mabukata huwa awwalu man sanna li quraish ar-rihlatayn at-tijariyatayn shi ne farkon wanda ya kawo makurin shawa al'adar yin tafiya su biyu ɗin nan a shekara rihilatan shika ilal yaman wa rihilatan saifi ila biladi sha wadda Allah ya musu abin nan da ita abin nan da ita ya musu wato mannu da ita da yi lafi ƙwarai shi ne farko ya fara tsara wannan tafiyar cewa me zai hana su tara kayan kasuwancinsu sai a haɗu a matsayin tawaga guda ɗaya lokacin sanyi a tafi a lokacin sanyi a tafi biladun sham lokacin bazara a tafi a biladun yaman lokacin bazara a tafi biladun sham wato kowane gari a je lokacin da waida ɗin wajen is favorable ga tafiya na fata mun gane wannan huwa allazi akhadha hilfa min qaisara li quraish shine kuma wanda ya je wurin qaisar qaisarur rum ya je rantse a madadin ƙurayshawa ala an yi atiye shama wata ta atiye shama wata uda minha aminatin lokacin da suka yi nufin zuwa ƙasar sham karo na farko to kaisar shi ke mulkin yankin wajen sai ya zama rahoton da ya samu kamar akwai barazana ta tsaro ya hana su shiga ƙasar so da sai aka shirya wasu tawaga shi ya jagoranci suka je suka mai jawabi cewa su kasuwanci za su sun zaɓi kuma ƙasar shi ne saboda suna ganin akwai abin da za su amfana mutanen ƙasar masu amfana shi ya jawabin da ya gamsar da kaisar a wannan lokacin wahuwa ladi a kada wa mata na hawa sanata 24 ba da mi'atul khamisa lil milad ya rasu shekara ta 524 kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shekaru wajen 100 kenan kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin a lissafin shekarar miladiya shekara ta 622 ko da uku aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nan kuma ga 524 ya rasu tun shekara 100 kafin musulunci wal khutbatul atiyatu alqaha yuhithu quraishan ala ikramid duyuf wa yaqulu fiha ga wani sashi na wata hudubar sa wanda ya yi ta dan ya kwadaitar da quraishawa mutanen sa kenan akan girmama baki da ciyar da su ya ma'ashara quraish antum jiranu baitillah akramakum bi wilayati wa khassakum bi jiwari duna bani isma'il حفظ منكم وحفظ منكم آسن ما حفظ جار من جاري فأكرموا ضيفه وزوار بيته فإنهم يأتونكم شأفا غبرا من كل بلد فورب هذه البنية لو كان لي مال يحمل ذلك لكفيتموه ألا وإني مخرج من طيب مالي وحلالي ما لم يقطع فيه رحم ولم يؤخذ بظلم ولم يدخل فيه حرام فواضعه ومن شاء أن يفعل منكم مثل ذلك فعل وأسألكم بحرمة هذا البيت ألا يخرج رجل منكم من ماله لكرامة زوار بيت الله ومعونتهم إلا طيبا لم يؤخذ ظلما ولم yuqta fihi rahim wa lam yuktasab yace ya ma'ashar quraish ya ku taron quraishawa antum jiranu baitillah ku ne makwabtan ɗakin Allah ka'aba kenan akramakum bi wilayatihi ubangiji ya girmama ku da ya baku ku ne majibanta al'amarin ɗakinsa wa khassakum bi jiwari ya kuma keɓance ku cewa ku ne makwabtan ɗakin duna bani isma'il banda sauran larabawa banda banu tamim banda gatafan banda absu banda bakar banda saqif waɗannan larabawa ne waɗanda suke suma tunin isma'il alaihi salam ne amma suna garuruwansu daban-daban ba su zaune a makka wafi da minkum ahsana ma hafiza jarun min jari kuma Allah ya kiyaye muku mafi kyan abin da makwabci zai kiyaye makwabcinsa shine kuna cikin aminci kuna cikin wadatar abinci ko kamar da aka sani awalam numakkin lahum haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min hawli li ilafi quraish ilafi da tasa allazi aqamahum min ju'in wa amanahum min khawf makwabcin da ya kiyaye maka wannan abubuwan guda biyu ya kiyaye maka mafi muhimmancin abinda wani zai kiyaye maka saraka sai ce wannan abinda Allah ya muku ku kuma tukucin da za ku mishi fa akrimu daifa ku dinga girmama bakin sa abdaif anan wato mufradi ne amma bi ma'anar jam wa zuwara baiti da masu ziyarar ɗakin sa wato ƴan aikin haji da umara kenan fa innahum lalle su dinnan ya atunakum suna zuwa garinku na makka sha'afan kansu yayi mutsu-mutsu gabaran jikinsu duk ƙura sun yi dattin tafiya min kulli balad daga kowane gari wa adinka nasu bil hajji ya tuka rijala wa ala kulli dami ya hutu min kulli fajjin amik ko yace fa wa rabbi hadhihi al baniya na rantsi da Allah ubangijin wannan ɗakin laula law kana limalun yahmilu dhalika lakufitumuhu yace inda kuɗi na sun kai su wannan aikin da ba za a tambayi kowa ba na ruwan wato babban gayya kenan ku shi da a ce kudin za su isa to ba wanda za a roƙa sadaka ala ku saurara wa inni mukhrijun min tayyibi mali wa halali ki zan fitar daga dukiyata mai tsarki na halas malam yuqta fihi rahim dukiyar da ba a taba yanke zumunta a sanadinta ba ba a yi ma ƴan uwa da da makusanta ruwa walam yu'khadh bi zulmin dukiyar da ba ta mugunta ba ce saboda a jahiliya akwai hanyoyi na mugunta iri daban-daban na ɗiba mutane dukiyar mutane akwai caca ta shahara akwai cin riba ta shahara akwai nuhuba a daka wa dukiyar mutane wawa haka kawai sai 'yan tauri su kwashi dawakai da la'asar ko da asusubahi kawai su shiga wani ƙauye su kwashi abin da ransu yake so shi suke ce ma annuhuba sannan kuma akwai fashi shi kansa wanda za a zo a ci ƙarfinka a ƙwace akwai sata duk ana yi akwai kuɗin karuwanci to waɗannan cikin kuɗin haram ne da suke faɗa akwai zamba cikin aminci ma ana yin ta a makka ana yi ma alhazai da baƙi zamba cikin aminci kamar yadda aka yi ma wannan mutumin da aka yi sulhul fudul ko a sanadiyarsa to duk ya ce to wanda ba a taɓa yin wannan da shi ba walam yudkhal fihi haramun ko ba a saka dukiya haram a cikin ta halas din ba ba a cakuɗa ta ba fawadi'u shi zan saka faman sha'a an yaf'ala minkum misla dhalika fa'al duk wanda yake so ya irin irin aikin da nayi to shi ma ya aikata ya dauki wani abu cikin dukiyar sa ya saka a cikin wannan gidauniya ta taimakon ma'aikata aikin hajji da yan umara wa as'alukum bi hurmati hadal baiti na roki ku dan alfarma wannan daki Allah yukhrij rajulun minkum min malihi li karamati zuwar baitillahi wa ma'unatihim illa tayyiban kada wanda ya saka wani abu cikin abin da zai bayar sadaka don wannan aiki gudunmawarsa kai ya saka sai dukiya mai tsarki lam yi uka zulman banda ta zalunci wa lam yi kuta a fihi rahim banda dukiyar da aka karya aka aka aka raba zumunta dukiyar marayu da sauransu wa lam yi tasab kuma ba ta kwace ba tun a jahiliya shekara ɗari kafin jahiliya sun san waɗannan abubuwan kuma wannan zai baka sura akan cewa ashe a cikinsa akwai mutane masu hankali akwai mutane dattawa akwai masu hankali akwai da suka san mutuncin mutane akwai akwai kula da zumunta da sauransu sannan kuma akwai yaduwan waɗannan barnan a cikin su zaka ga yana ambaton su a na biyun su shine Aktham ibn Sayfi Aktham aka ce kanta sunan a wasu lokuta ne kaina na dinga karanta shi da Ukthum amma kuskure ne abin da yake mafi inganci shine Aktham a وهو أكثم ابن سيفي ابن رياح ابن الحارث ابن مخاشم ابن معاوية التميمي دان قبيلة بنو تميم عم الصحابي المشهور حنظلة ابن الربيع ابن سيفي dan uwan mahaifin wani sahabi ne Hanzala ibn Rabi' sahabi ne mashhuri shi kuma na kaga sunan shi Aksam ibn Saifi shi kuma sahabin wato Hanzala ibn Rabi' so da Aksam da Rabi' uban su dai shine Saifi ibn Riyah ahdu atibba'il ardi fil jahiliya shi wannan likita ne likita ne wanzami ne a zamanin jahiliya mai bada magani sayyidun wa hakimun jagora ne mai hikima min ablagi hukama'il arabi fil jahiliya daga cikin larabawa masu hikima kwarai a zamanin jahiliya wa min a'rafin nasi bi ansabiha daga cikin wanda fi kowa sanin dangantaka ya san dangantaka kowace kabila ana zuwa wurin shi don jin labarin dangantaka an za a aure ko na alaka wa aksarihim darbil amsali fil khitabati sannan kuma a cikin hudubinsa ya fi kowa iya buga misalai da kwatance da karkaran maganganu wa isabatin ra'ayi fil qawli da kuma faɗan magana wata dace da hankali wa quwwatil hujja da ƙarfin hujja a maganarsa wa kana rijalu yaqsidunahu wa yaltamisuna indahu al hikmata war ra'ayi sadid mutane suna zuwa wurin shi wajen neman shawara da neman hikima kamar kace wani consultant abin nan ne abin nan wani wani consultant ne na na shawara na rayuwa wa qalla man jawarhu fi min min khutabai tabaqatihi fi ma'rifati al-ansabi wa darb al-amsal da wuya ka samu wani sa'ansa da ya kai kamar sa wajen sanin wato dangantakan mutane da iya buga misali a zance wal hitida'i li halil mushkilat was sadadi fi ra'ayi da kuma yakan yi gamdakatar wajen warware matsaloli da kuma faɗan magana wata kita dace da tunani mai kyau wa akhbaru fi kutubi turafi kathira labaran shi nan da yawa a cikin tafan adabi su al'agani su iqdil farid su littafin alkamil na na tarihi da sauransu littafan nan dai atika in ka koma zaka ga labaran shi suna da yawa na hikimominsa da abubuwan ban mamakinsa yu'addu min al-mu'ammarina ana lissafa shi a cikin mutanen da suka dade a duniya domin mafi karancin bayani shine ya shekara 170 mafi karanci ke wasu kuma suna ganin ma ya kai 200 yuqalu innahu asha mi'atan wa tis'ina sanatan aw azyada an ce ya rayu 190 ko kuma sama da haka adraka mab'athan nabi mab'athan nabi sallallahu alaihi wasallama ya riski ayyuko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye aka fara musulunci wa fi islamihi riwayatun mutadariba amma game da shin ya musulunta ko bai musulunta ba akwai riwayoyi mabambanta masu dukan juna a cikin littafin alwafi bil wafayat da kuma kafin shi a littafin alkamil fi tarikh da kuma almuntabin fi tarikh almuluki wal umam arwaito wasu maganganu makamantan haka cewa da musulunci ya bayyana a makka yayi nufin ya je ya ji musulunci da bakinsa sai mutanen shi suka ce ba za ka tafi kai ne jagoran mu ba za ka tafi ba sai ya aika da wasu ‘yan saƙo suka je suka ji mushi abinda annabi sallallahu Alaihi wasallam yake faɗa suka dawo suka ba shi labarin cewa annabi ya karanta musu inna Allah ya amur bil adli wal ihsani wa ita izil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar ba karshenta sai ya ce innahu ya amuru bi khairin lalle ko umarnin da yake na alkhairi to a cikin riwayan sai aka ce yayi nufin ya taho ya boye musulunta suka hana shi a wata riwaya kuma aka ce sai da ajalin shi ya kusa ne sai ce shi ba zai yadda ya mutu ba tare da ya shiga wannan addinin ba bari ya tafi sai kama hanya ya taho sai ya mutu a hanya wasu malamai wanda suka goyi bayan wannan suna cewa akan shi Allah ya saukar da fadin sa wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wasa sai cikon ayan wa man yakhruj min baitihi ko muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad wa ajruhu ala Allah wallahu a'lam cikin sautin nisa'i an ce akan shi aka suka da wannan aya wasu malamai sun faɗi wannan amma al-Imam Ibn Abdul Barr a cikin littafin shi na tarihin sahabbai din nan mai sunan shi al-Isti'ab tibaratul ashab ya ambata yace al-Imam Ibn Sakan a cikin kitabun Mu'jamus Sahaba nashi ya ambace shi cikin sahabbai sai mai da magana yake cewa walam yaf'al shay'an wace ba magana ce mai inganci ba sai kawo wannan labaran ya ce duk ba su tabbata ba wani ibn abdulbar ya fada a cikin al-istiab sai saka aka ce wa fi islamihi riwayatun mutadariba wallahu a'lam amma dai mafiyan malamai ba sa kirga shi cikin sahabbai waɗanda aka tabbatar da sahabbantakarsu amma yana cikin waɗanda ake da saɓani game da tabbatar sahabbantakarsu ko bai tabbata ba wallahu a'lam bi hali to yuqalu innahu arada al-khuruj ila al-madinati famana'ahu qawmuhu thumma arsala wafdan litaqassi akhbar al-islam ita ce magana da muka faɗa ya so ya fita mutanen shi suka hana shi sai tura wasu ƴan tawaga su je mishi labarin asalin ya musulunci yake to shikenan fakana ba'adu yuhissu qaumahu alal mubadarati ila qatina ad-din al-jadid so daga nan sai aka rubuta cewa ko a can san da ya kusa mutuwa ya yayi jawabi cewa yana kwadaitar da su su je su shiga wannan addini yace kar ku zama ƴan baya a wannan addinin ku zama ƴan gaba gaba kokari ku je ku shiga yana yana kwaitar da su wa kana fi khutbati wa kana fi khutabihi a cikin hudumunsa ya kasance qalilul majazi yana da karancin saka zance wanda yake majazi amma hasan al-ijazi mai takaita zance takaita rabon mamaki mai ban sha'awa hulwal alfazi mai lafuza masu dadi a baka daqiqal ma'ani wanda yake sanya ma'anoni masu zurfi mula'an bil amsali wanda yake kamai kamai an fitine shi ya fitinu da yawan buga misali baya wasa da su wa yakfi dalilan ala fadlihi annahu kana za'ima katibatil khutaba alladhina awfadahum an-nu'man ala kisra nu'man ibnu munzir ibnu ma'is sama sarkin kasashen larabawa a wancan lokacin ya taba tattara wata tawaga ya tura su zuwa gun kisra din can domin su je su mai su je su mishi wifada kamar su je aikin me za a ce kenan ambassadorship to wannan mutumin shine jagoransu gaba daya shi aka shugabantar a cikin waɗannan hutaba'u da suka je gun kisra wala qad balaga min ijabi kisra bihi ya je gaban kisra ana tunanin fa za a yi yaki ne za a yi rigima aka tura su dan su ce su shiga tsakani da yaje da yayi jawabi yayi jawabi da kisra yaje jawabin sa sai sai ya ce mishi law lam yakul lil arabi ghayruka lakafa da laraba ba su da wani mutum mai hikima sai kai kadai ka ishe su wato kisra ya ji zaƙin zancen da aka fassara masa na zantukan da wannan mutum yake mata sanata ya rasu shekara ta 630 wato kafin kafin a hijira kenan bayan an fara musulunci kamar yadda muka ce an fara musulunci 623 kaga kamar shekara ta bakwai kenan bayan farkon musulunci eh kuma kaga wannan yayi taliyin da abin da aka ambata na rayuwarsa wa min khutabihi allati alqaha amma min khutbati allati alqaha amama kisra mayil wacce khutbata shi da ake labari wadda ya gabatar ita gaban Kisra daga cikin ta yake cewa inna afdalal ashiya'i aliha wa alal rijali mulukuhum wa afdalul muluki a'ammuhum naf'a wa khairul azminati akhsabuhum yace inna afdalal ashiya'i duk abubuwan ana neman meye mafi daraja a cikin kowane abu a aliha na sama sune mafi daraja wa alal rijali mulukuhum saboda a cikin mutane cikin kowace al'umma mafiya daraja a cikin su sune sarakunansu wa afdalul muluki a cikin sarakuna waye ya fi amfani gaba daya a ammuhum nafa'a wanda amfanin shi ya gama kowa wanda bai da zalunci bai da asara amfanin da yake wa mutane kowa yana samu wa khairul azminati akhsabuha mafi alkhairin zamanna shine zamanin da yafi kowanne lafiyayyen kasan noma shine akhsabuha zamanin da yafi albarka wa afdalul khutaba'i asdaquhum mafi alkhairin masu zance shine wanda yafi fadin gaskiya asiduku min jatun ice kaga gaskiya to tana tsiratar da mutane wal kadhibu mihwatu ƙarya kuma tana halakarwa wa sharu lajaja alhaki kamar da bawo shi yake cewa kuikuyu shine wato lajjaj yana da naci wannan ta'un ce ta ta mubalaga wanda ce allamatu ko fahamatu to haka lajjajatu daga lajjad sharri naci ne da shi in ka yi shi ya dinga bin kake wal hazmu markabu sa'abin kwazo shine al hazam tashi tsaye ayi abin da ya kamata markabu sa'abin abin hawa ne mai wahala sai an yi da gaske ake yin kwazo wal azzu markabu wata'in aje amma kaga lalaci da da da lusaranci markabu wata'in wani gado ne mai saukin hawa dan rashin yi ne ai lalacin ko rashin abin da ya kamata shine shine shine lalaci kaga bai da wahala ai kin yin abin da ya kamata ai bai da wahala ko eh afatur ra'ayil hawa cuta kansar da ke cikin arra'ayu wato tunanin mutum shine san zuciya idan a cikin tunanka kusan zuciya to kana da cuta a cikin tunaninka wal ajzu miftahul faqr gazawa mutum ya zama malalaci gajiyayye to ya bude kanshi kofar talauci bai iya noma bai iya kiwo bai iya gadi bai iya komai komai yace ba zai iya ba to wannan shine bude kanshi kofar talauci kenan wa khairul umuri sabru wa husnu warta mafi kyau cikin halayen mutane shine haƙuri da kuma kyakkyawan tsari warba shine wato shiga abu da kyakkyawan tsari wasu uzanni isma yace wato mummunan zato ismatun katanga ce dake hana mutum ganin gaskiya islahu fasadin ra'iyyati khairun min islahi fasadin ra'i gyara barnar talaka yafi alheri fiye da gyara barnar mai shugabanci idan ga mutane biyu suna ɓanna ɗaya shugaba ne ɗaya talaka to a gyara talakar nan shi ya fi fiye da a gyara ta wanda yake shugabancinsa man fasadar da tsanatuhu kana kalgasi filma wanda yake da mugayen abokai marasa kirki bi tsara abokai wanda suke fasidai to bai da bambanci da wanda ya nitse a cikin ruwa halaka ce kawai ke sharrul biladi biladul la amira biha mafi hadarin garuruwa shine garin da ba sarki wanda kowa yake zaman kansa wa sharrul muluki man khafahu albari'u mafi sharri cikin shugabanni shine wanda mara laifi ma yana tsoron sa baka laifi ba amma kana tsoron shi saboda zaluncin sa to shine mafi sharrin shugaba almar'u ya'jizu la mahala shi dan adam gajiyayye ne ba makawa sai ya gaza afdalul auladil barara mafi alkhairin yaya sune masu biyayya da da'a wa khairul a'wani man lam yura'i bin nasihati mafi alherin masu taimakonka shi ne wanda yake maka nasiha ba don a ga yayi ba ba don a ce yayi ba a haƙƙul junudu bin nasiri man hasunat sariratu sojojin da suka fi cancanta su ci nasara su ne wanda suke da kyakkyawan tsari suka da kyakkyawan strategy ya ka mina zad ma ballaga kalmahal iyakakka da guziri abinda zai kai ka masauki hasbuka mina sharri sama'u iya kaka da shari kaji kaka yada as-sumtu as-samtu hikmatun shiru dabara ne sanin ya kamata ne wa qalilun fa'ilu amma masu iya shiru yan kadan ne saboda masu dabara kadan ne masu hikima kadan ne al-balagatul ijaz iya magana shine takaita ta ba yawan surutu ba man shaddada nafara wanda ya tsananta a cikin abu ya kibin abu sannu sannu to yana watsa taro wa man taraha amma wanda ya bi a hankali ta'allafa yana hada kan mutane wannan wani yanki ne zaka ji zancen duka kawai kaman wani zaurance na hikimomi kuma kai mamaki a ce wanda ya fade shi bai ma riska musulunci ba akwai gaba wanda zaka yi zabo musu hadisi ka kara musu karfi zaka iya ka bita binciko hadisi kana cewa wannan yayi kama da kaza shi sa wasu sai su ce ai zantutuka ne na na na musulmai ko suka danganta mu wasu a jahiliya kuma haka bai yiwuwa mutum zance na hikima ya kwanka kira kanka da shi kuma sai ka ce na wani ne to kamar yadda muka ambata a wannan darasin cewa dama muna so mu dinga yin nahawu sarfu ko adab da balaga nahawu adab balaga ko nahawu da sarfu da abu ɗaya ne to mun yi wata yar hand out ta balaga wadda bata isa ba kuma mun talalluban bari mu samu wani littafi na balaga na ƙasa elementary level ƙarshe dai dole muka yi shawarar cewa mu yi amfani da littafin albalagatul wadiha wannan da mutane suka rena na yin sanawiya ɗin shi za mu yi amfani da shi ban san ko mutane sun samu shi ba da dai shiga shi lokaci ya ƙure amma dai babu laifin ɗanyi takaita wani zance a kansa akwai malamin da ya rubuta shi mai suna aliyu jarin ali jarmai kenan ko haka ake ce mashi ali jarmai wani malami ne mutumin misra asalin sunan shi aliyu ibn salih ibn abdul fattah in ba na manta ba ya rasu a 1949 ya rasu daga an haife shi 1881 ya rasu 1941 yana cikin irin tawagar ɗaliban ƙasar misra wanda aka tura su ƙasar waje su je su karatu ya yi karatu a ingila amma da ya dawo ya ci gaba da aikin karantarwa ne a makarantar sakandare iya rayuwarsa ya karanta a masar ya tafi ƙasar iraki an ba da aransa ya karantar ya yi aiki a wuzartul tarbiya kamar ka ce ministry of education to a sanadiyya haka ne suka yi littattafai da yawa littattafan abin nan wato littattafai irin na makaranta kamar ka ce textbooks textbooks kenan za a ce ko alkutubul madarisiya shine suka yi silsilar annahawul wabi da shi da Mustafa Amin shi Mustafa Amin shi ma yayi karatu a America kasan da dukkan suke tafiya karatu yayi karatu a America lawyer ne amma sai aka dauke shi aiki a wazaratu tarbiya ya zama shine director na kaman ka ce kenan director na curriculum ko wani abu makamancin haka sanadiyar haka suka haɗu shi da Aliyu Jarimi suka yi waɗannan ayyuka shi bai rasu da wuri ba ya daɗe a duniya in ba na manta ba 1997 ya rasu 1997 ka duba da za ka ga waɗannan abubuwan suna nan a cikin abin nan silsilar na haulwa bai tun daga na ɗaya hannun shida da almufassal fi tarihin adam na ɗaya da na biyu da wani tafin shi mai daɗi tarihin wannan mai sunan shi farisu bani hamdan tarihin wancan mawaƙin mai jarumin nan Allah sunan shi ya ɓace mini mutuna mun shi abul firasin hamadani abul firasin hamadani mai waƙan nan da yake magana da tsuntsuwa yana ce mata ki shuru ki kina kuka ni da aka kulle ni ma ban yi kuka ba sai ki za mu gama kan tarihin shi a gaba to ya yi mujallaji guda tarihinsa mai daɗi sunan shi farisu bani hamda da littafai ne da yawa da suka rubuta da gaske akwai albalagatul wadiha nahul wadi kamar da aka san jahi ne da ya samu karkuwa ya baza duniya aka yi ta amfani da shi a makarantu to sai aka nemi cewa su ma balaga ita ma su hazzabe ta mana haka saboda domin nahul wadi tahzibu tahzibi ne ga nahul na kan faɗa wannan maganar din na san mutane musamman yan sarki ba su san jinta ni ban san laifin da nahul wadi ke iya mana ba da an zo magana zaka ji mutum wanda bai san komai a nahul ba ya ce a nahul wadi bai da inganci in ka ce nuna maka abin da bai da inganci ba zai yi nuna ba ajurumiyar da yake magana ma bai iya ta ba ballantana mulha Allah ya sa mu kuma gwargwadon hali ba cika baki ba dole tafan mun koyi su tun daga nahul wadi na ɗaya har na shida ajurumiya mulhatul i'rab da da har zuwa alfiya da waɗannan malamai sun koyar da mu su sai muka ga kawai abinda aka yi a nahul wadi shine an bi mataki ne na farko an yi shi kuma da yare mai saukin fahimta wanda kuma duk littattafan makaranta makaranta haka ake yin su yanzu irin su brighter grammar su waye da irin wannan tacewa ce to amma kawai sai mutane suka tsana littafin ba tare sun san me a ciki ba to da suka yi wannan sai aka nemi su sake yin balagatul si ma balaga irin wannan shine suka yi wannan balagatul wadiha daga baya kuma suka yi dalilul balagatul wadiha wanda kamar wato amsa tambayoyi na tamrinat da ke cikin balagatul wadiha shine suka amsa tambayoyin zaga shi ma yana nan juz'i guda sai kuma littafin al-mufassal fi tarikh al-adab al-arab adab al-arabi guda biyu akwai na al-adab al-qadim tun daga jahiliya har zuwa asr al-mamalik ko kuma al-adab al-hadith shine al-adab an-nahdah al-adabiyya al-haditha adab na zamani wanda shi ma ana amfani da shi sosai a cikin makarantu to ganin cewa galibi background ɗinmu a wannan fannin ƙanƙani sai muka cewa kawai bari mu amfani da shi tunda aka ɗauko littafai masu nauyi misali a ce a ɗauko miftahul ulumi na sakkaki ko uqudul jaman na na suyuti waƙe ne ma to da wanne za a ji kuma dama dai ita fasahar nan da balaga asali baiwa ce da Allah yake wa mutane yake ubangiji yake wa mutane shi sa koyanta na da wahala koya a ce haka kawai gari ka zama mai fasaha da da baka da ita da wahala kwarai da gaske amma abin za ku koya maka a nan shi ne ka fahimci fasaha ma zantukan wasu zancen Allah alƙur'ani zancen manzo Allah na hadisi da zancen malamai ka iya fahimtar fasaha da hikimar da ke ciki ko da kai baka zama mai fasaha ba kuma gani da aka juye ya koma ya koma ilimi maimakon kawai ɗabi'a ce saboda ka iya ma gane na wasu saboda a ɗabi'ance idan baka da fasaha ba za ka gane maganar fasihi ba kamar da idan masu kuɗi suna magana talaka da zai iya fahimtar abin da suke nufi ba ko a Najeriya ne kawai zaka ga jahilai suna kilimin suna fahimta abin da malamai suke a Najeriya kawai ake wannan amma asali jahilai ba sa gane abin da malamai suke cewa asali amma a Najeriya suna kilemin suna ganewa da haka duk magana da malami suna ta cewa kai wannan shine daga cikin afatu Najeriya ke daga cikin kasar da muke hawaita a Najeriya ubangiji Allah ya yi mana in kuma ta mutuwa ce Allah sa mu yi shahada to Najeriya kenan malam komai nata daban ne to a ya fara da muqaddima wanda ya kira ta da suna al-fasahatu al-balagatu al-uslubu zamu bi ta gwargwadon hali mu ji me yake faɗi amma na ganin zamu bari sai mun kai darasi na gaba insha Allah mu dauka wannan kai kamar introduction wanda bai da shi ya nema jama'a bai da wahalar samu littafin kuma a zamanin nan na na na na, na abin nan zaka iya ma kai downloading tunda dai mutane ba sa iya samu littafi yanzu na gargajiya sun fi san PDF to akwai shi da ka laluba zaka iya samun shi na san ba za a rasa ba ni ma na lalubo wata tsohon nuska ce da nake da ita kawai na gade za ta yi za ta yi abin da ake da tsohuwa ce ga ta nan na ga wani waje har da rubutun biro irin yadda na saba yi wani da fensir babu dex kawai lalubata na yi tsohuwa ce sosai ta ji jiki Allah ya kyauta dama ulumul balaga kamar yadda muka ji a baya abu uku ne akwai albayan akwai alma'ani akwai albadi malaman da za su koyar da shi suna fara da ilmul ma'ani amma a wannan zamanin sai aka zo aka juya aka fara da ilmul bayan ilmul bayan shine wato zai koya maka yadda ake faɗan magana mai ma'ana ɗaya da salo daban-daban salo daban-daban na faɗin magana shi kuma ilmul ma'ani zai baka horo ne akan ma'anonin sigogin zance umarni da hani zance da labari da wanda za a iya cewa ƙarya ne da wanda ba za a iya faɗi ba da sauransu shi kuma albadi shi ne na ƙarshensu shi kuma za ka iya cewa kawai kamar kwalliya kwalliyar da ake iya malafuzza da kuma irin kwalliyar da ake iya yi ma ma'anar magana to waɗannan a takaice su ne mabahid da za mu zo mu ba a hankali a hankali insha Allah a cikin wannan bigire insha Allah to bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi